بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atul musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke gurkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a bakwai ga wata na Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da bakwan ga watan uku 2025 a darasinmu na jiya mun tsaya aya ta 24 ta suratul musalat kina yau sha Allah za mu tashi aya ta 25 a kayan nan 'yan sati da ya gabata na yi bayani ko kira akan mas'alar tsarin karantarwa dangane da sallar juma'a na samu maganganu da yawa kira ga 'yan ƙungiyoyi na harar hula ko baƙar hula da wasu ma'aikata daga cikin ma'aikatan wannan ministakin ta education wani yanzu nan da mun awa guda muka ƙare hira da shi duka dai yan uwa matsalar cewa mutanenmu da yawa ba addini sha masu kai ba duka wannan ka ce su ne aka yi magana kan kowa iya neman kare musulmi kuna daya kasar da ya suka bikin malamai kamar su wani musan kuma ya kai musu labari iya man labarin cewa malam baka san abin bane ba sai aiko komunike na cikin kwamson public me yake so yanzu ya ɗauke laifi daga manusakin ilimi a kai shi ga manusakin ma'aikata shi wacce yake tukuna a kare cewa ga komunikin na malam baka gani ba ne ba ga shi manusakin kwamson public da shi ɗan uwa kana da alama waye ba kai baka waye ba na ce wannan da fiye da komi program ne na ministry education kuma a kan shi ne magana kuma na karanta shi na gani program ne na musamman shi tun november cut iya shiga aiki november cut february kayan shiga aiki shiga wanda ka kawo dama ko ta shekara mun cikin ma'aikata tana yin program na sakabula dama tana yi bai da alaƙa kai da ka ce ba kai ne ba kai ne ba gwargi ba ya ce za a gama na aika mai ga wannan wanda kai ba gaggi na gai ka ba damini mu sani ba kai ne ba ka sani ba shi daya sun san shi dan yin ake ake nan kuka guda ne ya a sun sunan shi wani barka masu ne shi shi abin da yake ce malam mu da mun yara ɗan da kwalu musallar juma'a suke na ce a garin ku ko na ce a garin ku ko mu garin musallar juma'a suke yara wai da mu wai da mu ilokal wasu mu suke cikin zuwa a garin ku a garin mutum suke zuwa haka ce mu wallahi wasu da mu ya rubuta juma'a suke shi ma ko ɗaya yanzu cikin ma'aikatan nan mukusance mukusancin mukusancin minista ke maganganu gurin da ya kullun su gurin a wani ma wai kamata mu a gode mata dan uwa a takaice ku gane jumla a takaice mu kiran mu ko imamin ka'aba yake munusul ke da sunan sunan ba magana kirista ba ko imamin ka'aba abinda muke nema wannan lokaci da aka bada a gyara a maida baya shi ne kurum ko ake mun ba wani ko ake munusul ko wani wani ka'aba yake munusul kenan wannan yan uwa kuma wannan ni wallahi ina tsama yawa kullum ta rufe na me ta rufe na sun in dai haka aka da fondasiyon ba gyaran addinin yin ne a wanda duk wata da fondasiyon za a yi ba mu samu ba yanci kan addinin ba mu gyara mai mai kwafa da kan mu ba wata da fondasiyon a wajen mu kama addinin mu in wa wallahi in dai bayan da ke mamata in har kowa da aka da fondasiyon ko kowa sani turawa su kama da su gudu lani ko a kamu a ringar wajen waye mu da ganin addinin mu ne ana fa kasashen musulmi ga aljeri ga saudi ga samun musulmi ko ai al'abi juma kenan laji da mu wani abu da aka mana to an hafu ku iya turewa an hafa iya turewa to ya kamata mu juma'a kun ba ba mu gaba ɗaya ba an wani rashin gatanci ma to a ba mu lokaci isasshe na zuwa sallar juma'a ba magana ba yara hayyar haƙuwar ai akwai kwanakin sati me yasa ba a rike rike rike a mai da baya baya in mashi a ƙara sha biyar ko goma goma a ƙara a cikin lokacin wannan na juma'a a baya mu dai mu a takaice wallahi muna kira duk inda Allah ka da arab kai musulmi duk inda ka kaje wallahi idan baka ma addini gata ba gobe kiyama ta ma tambaya ba wata gata da za ku ma addini illa ku ba shi mutunci kuma wata goyon baya mu dai in ba ba wani abu za a yi dai kun ba ga matsala ba me matsala sai ta wannan ba Allah wai me zai cutar da ku a rage a ba sha biyu rana me matsala ku ku da ku da kuna kuna ku yaku kare ɗaya me zai cutar da al'umma ko cutar da gwamnati a ba a tashi a sha biyu gaba da ma'aikata Allah kwallo me matsala ku da amma ku sun kare wa kare ɗaya wannan balahi daidai ne ku da lalaci ba lalaci fuskanci wai wai cewa da mulkakin duk da ake mulki a Nijar ba mulkin sai ake yin haka sai da Allah Allah wani wani ba sai ga wata wai wani mutum ba ne ake duk mutum ba ne ake sai sai da fara ce wani Allah ka saka ko babu wani musulmi da ya aiki a wurin dole aka sai wai wai ta kana ko lalace kasanci yan wa mu ba da addini a mu an taba namu ne eh mun san me addini ko addini shi ba wani wani shi kun muna kira mun kira mu kuran amma addini da ta ba wata da foundation da muke nema illa a ba mu tuncin addini a ba mu tuncin addini sashe ran juma'a a ji a shirya shayin rana kowa ta gida uwa da ilu in mun samu wannan in ma baban gaba da in ma wata gaba da wata a ba mu dai wannan muna nema wannan bukatar mu ce eh muna bukata Allah ta rike mu
sai maganar wai yake tambaya matar shi ce ta ce gida ko ta yayi sai ce ya haramta ta to muke tambaya kuma yi mai zaune mutane da wani mutum zaune miji ka san maka ibn lafi ka san maka ibn lafi ka san maka haramta mutane haramta ana mutane akwai mutane na shi mutane ba ba za kun tawa ka san maka yana zafi wata yana kuma da magana neman gariya ɗan wa kurmi na gamu shi masa'alar addini matuƙa akwai wata magana muna cikin wata al'umma wadda wannan masaba ta malikiya malamin wannan sun mamaye kan suna kan cewa ɗan ka ce mata haramun ce suke uku ne ta aure wannan haka suke hudu amma mun ce muku a fatawa a nan sauran aikace ruwawi ingantattu cewa ka fara rabashi ibn abbas ka fara haramtawa za'ani to amma da yanzu an makai kai iya uwa ma zaka shiga ba ko yayin da kake shiga ba kai kana ke yake mun zo mun baka fatawa ka ka shiga matsala to na dalili zaka na dalili zaka abu da kake kurin ummata ta kama in kai kai kace na shiga shi ne ba kike kenan in ba a gyara ba amma wa kai na har da wanda nan bisa goma sha biyu ko ko da mun Allah sunna wai akwai fatawa ta haka kada da Allah kada mutum da wani miji a takaice da shi fatawa akwai ruwa ta ibn abbas abinda yake in har aka yin to ka fara tsarar uwa ta ɗauki wannan haramcin baka yi haramta halar ka fara za ka yi kafa a kaifar wani shi ne magana fata wani kuma can kai da uwar matarta Allah ma sun da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الله سبحانه وتعالى na tabbatar da ƙudurar shi da ne yake tahiyar da bayan shi ya ce shin alam na da alil arda kifata shin ba mu sanya ba ƙasa matattara matattaran ne a haya'an wa amwata ƙasa a samanta ita ce matattara ta riƙe rayayyu a sama matattu a ciki shi ne kifatan ta haɗa kowa da rayayyun da matattun ƙasa ce ne wasu a sama wasu a ƙasa wannan tsarin duniya kenan tsarin ƙasa ke haka Allah tsara ta yau kana sama wata ran kana ƙasa tabbas ka so ko baka so ba wata ran kana ƙasa yana ga tuli ana ana kai ana harkoki ga ma'a masallaci wasu a kasuwa ana kai da kada kada kawa kun wa'annan wata su ne a ƙasa wasu a sama haka Allah tsara wannan duniya haka take tahiya ka san ko baka so ba ka Allah tsara mu tsara shi haka abin ka dole ba yau ai ko ba kai imani ba haka kai abin abu ne tsarin Allah ne haka Allah tsara kai shi ka san ko baka so ba wasu na rayuwa sama wasu na an bin da cikin ƙasa ko haka cikin ƙasa duka cikin da ne ko gaba daya yace wannan ya ce waje an na fiya rawa sai shamikat wa a tsakaina kuma an furata allah ce shi ne ya ce muka sanya wa ƙasa tarakuna kamar zaman tirkifi ile wanda ya tirki ya rike abu masu tsawo in wannan wutuni a ƙur'ani mun san da cewa dutse kamar zaman kirki ne wanda yake ikilibaran ƙasa wanda gaba ne bature masu ilimin zamani suka gano da matsayin dutse wannan haka ne tsarin shi ke ikilibaran ƙasa allah ya duwatsun wannan zama ta kamar zaman kirki su suke tabbatar da ƙasa don ta tauraruwa sun ta yake akan abu da kenan ga duwatsu na masu tsawo shabihat wani kilo biyu wani ki sama da haka kilo uku kilo haka yuki ne kuma kafin sama duk wannan dai Allah ya tsara haka yace wa asqainakum ma'an furata kuma muka shayar da ku da ruwa mai daɗi domin an wa kowa san da ruwa Allah subhanahu wataala ga ruwan tafi kuna kallon ruwan tafi yanzu gashi na kana kallon isuwa ta kashe ka kenan wannan ruwan daɗi shi wata ni'ima ce Allah mai tsara ya sa muku ruwa wanda yake mai daɗi na sha wa tsaina kuma an furata na shayar da ku da ruwa mai daɗi Allah ce da wani yawon izinin mukaddi Allah ta mai do maganar azaba ko hallaka ta tabbata ga masu ƙaryatar da ayoyin Allah ko masu ƙaryatar da kiyama Allah ce gaba
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون intalibu انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب na'am Allah ce intaliqu ila ma kuntum bihi tukadibun na Allah subhanahu wataala zai tada yan wuta wanda suka tafi akan gidan wuta za a ce ku tahi nan sai ta ta dole za a tura su zuwa ku ta ku tahi abinda kuke karetawa sun ce babu wata lahira ba magana wuta ko aljanna za ba su umarni dole ku tahi zuwa ga abinda kuke karetawa intaliqu ila zillin bi talati shu'ab ku tahi zuwa ga wata inuwa ce ta musamman Allah zai shirya a ran ɗaya daga ɗan wuta ga ta kamar inuwa ce a shiga a samu sanyi amma inuwa ce mai halshe uku la dalilin wala yuguni min alab inuwa ce a zahiri amma inuwa ce ta azaba ba ta inuwa ta samu sanyi kun ba ta maka maganin zahin rana zahin wuta kai kinan wannan shine Allah zai tuwa dole ku je ga ta nan ku ta ko dole sai kai je shine Allah zai zai ce musu ba Allah ta su kun ce ƙarya ce kaza kaza da za ta su a danna a ce afasihirun hada am antum la tubsirun amma magana kaza aya ta kuce tsayi ne amma kaza kaza za ta su a danna a wuta a ce shi ma wannan tsayi ne ko ku ku gani tsayi ne kenan wannan Allah zai zai zai kunyatar ne a a tada wadan wuta gari abin da suka yi to gashi kuma dole ka shiga ya ce ga inuwa nan mai harshe uku kuma na inuwa la zalilin wala gulmin lab ba ta da inuwa ta hutawa kun ba ta maganin harshen wuta ya ce innaha إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين na'am Allah ya ce innaha tarmi bi shararin kalqasar na Allah subhanahu wataala iya magana akan wuta wuta tana boda tana tawasa in dai hushi tana abin da ke kadawa irin da san da abin da ta wuta ko ratsan wuta ke kadawa yace tana kado da wasu abu kaman zaman baƙaƙen raƙuma jibla jibga kaman gini manyan abu take bada take halkowa dan wannan ana magana magana wuta tana tsatsi tana tsatsi kaman zaman wani gini katon gini da kadan wata ma duk wanda ya san labarin volkan ka taranci volkan irin abin da yake halbowa duk kato ta halbo sai ta kashe ku suke nuna mai taɓa nakurin dutse gurin manya jibga jibga wani wani wani wutan duniya ce volkan iya irin wancan zafi ya rika halbo da duwatsu da kone a ciki ba to wuta sama da haka ne ita tata ya ce ta bisharar karkasar kamar zama wani gini mai girma wannan bala'i wuta ne kurin haka take ya ce ta annan wajimar ta su kamar zaman bakaƙen raƙuma abin da ke kaɗauwa kenan abin da kaɗauwa tana boda tana tattaɓin shi Allah ya ce wai duk wanda wai Allah ya ba labarin wani abu daga cikin halin wuta dan wa wanda a duniya kurin kasan irin wanda ya san barkan da din barkan din in ta shigo gari ko me da tunkaro da gini da kowa menene haka take ragan shi bai tsayawa abin da ya gaban barkan ba wata duniya ce kai mu a ce kurin barkan kaɗai wannan ta duniya za ka kan abu ya ƙare ba abin da yake saura ko ƙarfe ko nutsu ko ma menene nan ke wai dama daga ta volkan wajen zama tarihin volkan duwatsun ne suke tuwa su kone su kaɗo ga cikin gari dutsen ne yake narkewa wannan kaɗai ya yi ya zama sai zama tsaya kenan allah inda ya zo wannan mata duniya ta ishe volkan kun ta shi bala'i da ba abin za ta tunkaro tsaya ko gini ko ma menene za ka tare a kan shi kurum ta ci gaba da shi don bala'in ta wannan ta duniya ce ba ta lahira to ta duniya na ba wani abu da take ta yanda ta lahira take tana tuntsatsi da abu kaman gini kaman bakan yara kuma yace wailun yawmi idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan rana ga masu karyatarwa hadha yawm la yantiqu hadha yawm la yantiqun ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين نعم هذا يوم هذا يوم لا ينطقون wannan mana kiyama wani kiyama wata rana ce wanda mutane ba su da damar yin magana wala yu'zanu lahum fayatazirun ba a ba su uzurin kawo hamzari na wani mai ibn abbas tambaya yaya ake maganar cewa ‘yan wata ba sa magana shagulu ana ce Allah ta wallahi suna ce wallahi rabbi na makon na mushirki da irin wani wuraren da yawa dai ya ce ɗan uwa ji hankalin ka kiyama marayin da ke wuri mataki mataki ne akwai matakin da za a kai ba mu iya cewa ala hatta magana lafazi ya ce kai motsi ya ce ka wuta haramta ligide a nan da Allah ya baka dama ka yi ko ka yi ka sha giya ko ka sha giya kai zan kuka yi kuka ta aure an maka dama na maka ikhtiyar amma ta lahira an tsare ba wani abu ka zama talibide ya abin da aka ce ba wani abu da yake naka ne amma akwai matakaiya da ake hana kowa damar magana akwai za ki ba su damar magana amma magana da za su nemi kawo hamdari hamzin da Allah zai karba shi ne za su tafi su karan zuwa wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantsa da Allah ya ubangijinmu mu ba mu shirka ba na ce jesus ya Allah zai gafarta musu dalilin Allah ya yahiye ma masu imanin kurakuransu haka ba za su iya ƙarya da suka saba ƙarya a duniya tsira jirgi a tamata ƙarya sama wanda za su rantsuwa da Allah wallahi rabbina ma kunna mushrikin wani amma rantsuwa za musu amfani ba ta musu amfani amma nan magana cewa dai nan a wannan wurin Allah ya ba su damar magana ba a ba su uzini ne kaga kenan uzinin maganan ne babu balle su kawo hamzaran wailun yawon izin lilmukaddibin Allah ce azaba ta tabbata a wannan rana da duk masu karyatawa haza yau mulfasali haza yau mulfasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun na'am ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين التي wannan ita ce wa rana ta raba tsakanin gaskiya da ƙarya an sha rigima an ma yaƙi da maganganu iri-iri kai ne daidai ba kai ba ne ba ni ne mai gaskiya kai ana ta yaniya an makashe wasu Allah ya jinta wani rana to yanzu kiyama ta ce hada yawmul fasal wannan wuni shine wunin bambance rarraba gaskiya da ƙarya jama'anakum wal awwali Allah ya tattara ƴan farko da ƴan ƙarshe gaba ɗaya a wuri guda da mutum da aljani gaba ɗaya ga mala'iku sun zo jama'anakum wal awwali da wata haduwa ce ta musamman yawmul jama'a ranar haduwa kowa da kowa ya zo a wannan hali ne allah zai gice duke cewa fa in kana lakum kaidun fakidun in har kuna da wata dabara ku za ku iya yi ku tsira daga hannuna an ce Allah zai kalubalanci mutum da arjani ya ma'ashar jin wal ins in istata'tum an tanfuzu na kasan da alfan fuzu la tanfuzu la tanfuzu la tanfuzu Allah ta ya taron aljin Allah zai kira ya ma'ashar jin wal ins ya ku taron mutane da aljanu in istata'tum an tanfuzu na kasan da alfan fuzu in za ku ce wuta a korin gudu sama ko ƙasa ku gudu duk mai gudu ya gudu ina korin gudu babu duk mai na zama ko dama an korin tsira ku tsere da ku dinga wuri guda Allah ta da kowa da kowa a wuri guda mutum ga aljani dan su ne ɗan rigima da mutum na aljani yamma da kusa mafi masu bi ne gwar za ta to duk kan gare wa mutum na aljani ga Allah da ku dama kowa ga shi a wuri guda mai dama gudu ya gudu a korin gudu babu Allah ce da tafzun nafsu babu damar gudu na shirka Allah ke nan ya gashi yadda mutum ka san cewa ba abin da zaka iya yi ka san ka tsare dole ka sallama ga Allah dole gashi an maka dama a korin gudu sama ko kasa ku bi ku tsere wannan rana ku gudu ga wannan mamara da kai shi ne kan yawmul jama'i yawmul fasal wannan ita ce yawmul fasal rana da take gaskiya da ƙarya jama'a nakum al-awwali mun tattara ku da yan murko da yan karshe fayan kan da kuma kaidun fakidun in akwai wani kaidi da wani kulli na dabara ku yi babu dama ne wani ne wani idin da mukaddibin la tabbas azaba dai Allah ya tabbatar da azaba a wannan wani azaba ta tabbata da duk mai karetawa kuma sai hankali kayan wannan rana Allah ta gaba innal muttaqina fi zilalin wa'un
na'am وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون نعم.
إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين
innal muttaqina fi zilalin wa uyun kun ga can mun ji labarin da ya mutu ko cikin zillin zin talata shu'ab la zalina wala yughni min al-lahab su ta fita an wuta Allah mun tsare Allah kare mu amma bangare gobe ta an ga mun- mutanen banza yanzu a lokaci guda Allah subhanahu wataala cikin ga labarin su ko mutanen kwarewa su ma da ko ne Allah ya shirya maka wannan shi ga na mutanen banza ga na mutanen kwarewa Allah ta bada mutanen kwarewa Allah ce innal muttaqina fi zilalin wa uyun lalle masu tsoron Allah masu takawa suna cikin inuwoyi na aljanna da idanun ruwa ake wa uyun mun san dai a ciki akwai nahar na giya nahar na zumuwa na madara ga sunan dai na ma na na ma musaffa ko ma ruwa na ta ce da da- zumuwa tatatta da ma'in gairar asir da ruwa wanda bai canzawa to waɗannan kenan wannan tana maka sun suno su ƙarfe ga kayan marmari ga inuwa kai da idanun marmaro na ruwa da giyar da ruwan da zumuwa da gasanin da iri da na madarai wa fawaki mai mashi ta wuri bayan waɗannan ido idanu na ruwa da giyar da sauran aka abota na madara da giyar da zumuwa kin yake kuma akwai fawaki kayan marmari firwi kayan marmari ya ce min masu duk abin da kuke sha'awa a yi tanin min masu tafi ala ce kulu wa sharabu na an ce ɗan adam akwai wani lokaci cewa kuci kusha kama ana akwai ana bauda kuci kusha naku ne kuci kusha ya kada shi yankomi naku ne kuci kusha kulu wa sharabu ba wani matsala kama ta kuci kusha ya ce kulu wa sharabu hani'a bima kuntum ta'malu ku ci ku sha ana muku barka nan kenan mala'iku ke muku da magana na ku ci ku sha ga da kanta da mu aljanna shi ake ana sha kuma kayan marmarin ci ake kowanne da namaki da komi duka wala mutsari mashi hajji na misali na Allah ya ce wala mutsari mashi tawur wala mutsari min mashi tawur ake wala mutsari min mashi tawur shi ma naman tsinzani shi ma duk wanda kake so ke kowanne ci ake da naman da kayan marmarin ci ake a ƙoshi an ce maka bukatar nan da muku ba shi a saura ko daidai bukatar ka daidai cinka kowanne ne eh ba wani abu ci ake saboda ka samu a can da karatun da ta ake wai da ka bukaci nama kaza ta cikin ga ya cika in ka bukaci gwaza ya kaci kurin ka koshi da shi ne ka karun kumburi ce ake a sha a more kuram eh ce ake a sha a more yace wa kullu wa ta kuci ku sha kullu wa sharabu hani an bi ma kuntum ta'malun ana muku barka barkaku da abin da kuka aikata hani an bi ma kuntum bima asabtu fi ayyam khaliya wa ayya ayatu hani an bima aslaftu fil ayyam khaliya ta muku barkaku da abin da kuka gabatar a kwanaki na duniya ke dole ta gama na lahira ana samo shi ne daga kwanaki na duniya kenan a nan duniya ake tattalin irin wannan ne na wadda ta yi a ita ganin wajen ta mai raboci ta suka cewa kenan nan ta mai raboci kenan kuma ya samu a wannan iya ranka mutum wata kasala kenan ba ka aiki ba ku ta mai raboci a ta masu aiki jaza'ala ta jaza'an bi ma kanu ya'malu fa ni'ma ajru amilin aiki sakamako ne fa haka jaza'u ma ka ta ayyam khaliya duk aljanna ana wannan sakamakon aikin duniya ne abinda ake maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa dayan aikin shi bai sa shi aljanna suka ce wala anta rasulullahi ta kuni ko kai mu ta kuni ila ka bin Allah bihama wa barhamatu minhu sai Allah lil bin daramush na menene aikin mu shi kadai bai kai ba sakamakon aljanna ya yi karfin aiki mai biya dimar aljanna bai kai ba aikinmu ba aikin zamu yi an ba da ramata Allah ba aikinmu bai kai ba ba mu aljanna an ce a tsaya ba ko da ni'imar Allah kadai da muke ci mu ne biya laka mun lalace mun wa Allah wani abu bala ya biya da kaza a wannan amma wannan ana niyi ne aikinmu a karan kanshi bai kai bai samu aljanna to amma shi Allah ya rataye wannan aljanna iya ba da ramu da Allah ya Allah ina ramta da kalibin musulmi ina ramta da kalibin musulmi ita ramata Allah masu kyautata wace bayan Allah na kware su ne Allah yake gamawa da ramata shi wannan kenan kenan ana ba da aljanna dalilin aiki ma ba matsayin aikin mu ba masu aikin Allah ke ba aljanna ba da aikin mu ya kai ba auna neman aljanna ba amma cewa ka ce ai aiki na ya kai a bani shi ne wata wani ba wanda aiki shi wata aljanna an auna ne amma Allah rahama ta Allah masu ai imanin masu aikin kware yake lullubewa da rahama ta shi lullum kamsa lada fasa da aljanna shi ne kenan aljanna sakamako ne da abin da aka aikata shi ne haniya wacce mai haniya haniya mai haniya wa da barka ku hani'an bi ma kuntum ta'malun ma dalla barka ku sakamakon abin da ku aikata a duniya Allah ya ce kuma wannan inna kazalika najzil muhsinin wannan abin da aka musu aka haka muke sakawa duk masu kyau da aiki ka ji ko ka kowa a gude ba ce ba wani ko su wani gari wani duk mai kyau da aiki irin wannan sakamako Allah ke mishi Allah ce gaba wailun yawma idil lil mukaddibin Allah sake mai dowa dai cewa nan ayi maganar ni'ima to a lokaci gudawa akwai azaba da bala'in azaba ga duk masu ƙarfi da maganar Allah kulu wata mata كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين
Allah ce kulu wata mata'u ƙalilan innakun mujrimun nana magana ɓangaren masu ƙaryatarwa mutanen banza ya ce kulu wata mata'u ku ci ku ji daɗi ɗan lokaci kaɗan ku dai mutanen banza ne don wa menene a duniya wannan duk abin da ka samu ka cimme kai ɗan kaɗan ne ɗan jin da misali mata'u na duniya ƙalil ɗan jin daɗi ɗan kaɗan na rayuwar duniya matuƙa kuna mujirmai mutanen banza kenan matuƙa kenan jin daɗin ku da komai ya kuci ɗan jin daɗi ɗan da jere kulu wata mata'u ƙalilan innakum mujrimun ku ci ku ji daɗi ɗan lokaci kaɗan ku je mutanen banza ne ana nan ka hore masu ƙasar magana Allah wailin yau mai dirin mukaddibin lati azaba ta tabbata a wannan rana ga duk masu ƙaryatar da maganar Allah وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
Allah ce wai za ki da murka'u da raka'un daga cikin halinsu aka ce ku yi sallah bakwai ba sallah na ce rikawa ma bani ruku'i kun ku ba ta ruku'i ma'ana ne idan aka musu kira zuwa ga sallah ba sa sallah yan duk da cewa an san ba a iya sallah he bayan kalmar shahada na menene an aka kanta da kai ita kanta sallah tana sabbabawa batun azabar Allah ko da mutum mai imani ne ko da ta kalmar shahada baka sallah iya tabbatar da wannan azabar Allah ita azaba kaka ce kurin dan na kalmar shahada shi ke a kalmar shahada daban ita ce kalmar shahada ita ce ita ce dan ba kalmar shahada ita ce yanzu ka zama musulmi duk abin da ake magana na addini yanzu kuma za a biyo baya da shi amma kalmar shahada kadai kayi ta babu sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa arzu bin abin asala wanda ka fara kafar annabi ya ce tsakanin mu da kahurai eh to yake cewa bayan rajul wa bayan kufur wa bayan shirk tarku sala annabi ce tsakanin mutum da ka huce ko shirka sallah ce kurum da ka bata ta ka huta dan wa annabi ya wa sunan mai barin sallah kawo wannan magana malamai ce a wannan ta kufur bin kufur ba ta yare da amma me dai an mai sunan kafiri kurum jiya na kai kawo ba wata kaucewa ila ka wuce wani iri ne ha abada ne yan wadan mutum zai kan cikin wannan sai wani daga tsakiya ka wuce ha abada ko ko abin matsala ce shi yawan sallah ita ce jibu daga cikin abin da ke sa a mutum azaba ko da imani wuce sallah tabbas amma dai abin da ake magana kawurci iya zama kawurci gaba ɗaya in babu imanin karmatai shahada in ka karmatai shahada wa'annan ana magana ya tabbata ruwa daban-daban za a yi ma azaba amma azabar ba ta dauma gaba kamar wanda yake damun kawurci don dole gaba ɗaya da wanda karma shahada gaba ɗaya ya yarda da karma la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ya yarda amma wata kiwiya ko na abu daban yana sallah yana da bambanci da wanda ba haka ba wanda duka damun bi kalmar shahada ba bane sallah sai ka take nan karshen su a can ne ake bambantawa amma wai bai hana amma azabar shiga azabar Allah amma da wama ce ko na ruwa da makaranta bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa shi din mai imani kwatamcin zarra baya dawama hal abada a gidan shi ne kurin amma bai hana ce wajen kai kalmar ta ba ma in baka sallah shi kenan a kudin wuta ce wani amma sun kuma sunan kan hurci aka ba suna mara sallah to nan an kawo daga cikin halin abin da ta mutane gidan wuta rashin sallah aka ce ku yi sallah ba sa sallah ko za ka nuna kawo la raka'un wa ilayhi mudul mukazzibin kuma Allah ka tabbatar da da azaba ta tabbata a wannan rana ga masu karyatar da maganar Allah fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wata magana bayan wannan ƙur'ani ma'ana duk wanda bai bai imani da ƙur'ani da mai kishe magana imani to na su ne ɗan ɗan ɗan suka wai an ce wadda hadisi ne kai suka wani suka wani hadisi da ke imani hadisi ke wadda ke wadda hadisi da ka imani ba ƙur'ani a nan magana ce ake wanda aka zo mai da alƙabiyar imani da da bin zaka mai imani wannan ne ba magana hadisi wannan bai suna hadisi a wannan ana magana idan mutum bai bai imani da alƙur'ani to me yake so aka mai imani shi kuma magana kenan wata alaka da wani hadisi wata nabi kan sallah hadisi a wannan da wata magana za ka yi imanin bayan qur'ani to kuma imanin da mutum da bai imanin qur'ani ba ya ya ya jima hadisi wannan bai alaka da magana ilimin ilimin hadisi bai alaka da bai alaka da shi ɗan wa magana ilimin hadisi da malamai ke magana ko ɗan kala kato wallahi na sha magana kan magana duk wanda kai ko wanda ba musulmi ba kun su karanci tsarin addinin musulunci babu wani addini a duniya yawa kaf a tarihin duniya tun a tarihi ma har yau babu wani addini wanda yake da taka tsantsan dokar magana ta addini kamar musulunci yan waka ce hadisi duk wani abin da kake ma hadisi ya samu ɗan hadisi don ba hawa da kun hira ta bacin hadisi kun a rubuta haka nan a wajen malaman hadisi wallahi iyaka dole ta wani a taurari injil babu wani addini da yake mataki da ka dauka kan hadisi a cikin addini kamar qur'ani kamar hadisi abu ne ake bincike dalla dalla ɗaya bayan ɗaya iyaka na gaskiya a duniya mai neman gaskiya wallahi bai shakkar ka kan hadisi in wa bai hadisi da kace kuma wannan da dan wadiya mari mai wani suna cikin ka'idodi mutumin da an san shi mutum ne adali ba a taba ga gashi da ƙarya ba ga iya magana bai canzawa ga tsanin kwalluwa har da har da bai canza magana kuma maganar da ya ɗauko shi amintacce ne wanda ya ba wani zuwa wani shi ma wannan haka ne har yanzu misalin bukhari kuma su an ta da su al bukhari daga annan daga daga daga sabai ba daga sabai ma bayan da kashi sabai daga sabai ba tun sai shi zo amma idan bukhari ce maka kaza bukhari ce maka kaza cikin sahih bukhari dai sanadi da sanadi wani zuwa wani mutum uku zuwa hudu zuwa ga sahabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da mutumin da bukhari ya ambata mutum daya wani ya ga mana hadathana fulan an wani an wani an wani Allah illa za a baka rayuwar su a baka su su waye wani mutane in dai kai mai hankali ne kuma kafin ka san lalle mu ga akwai zaka mutai duk wani ake an wani an wani wani ko da ɗayan ka dauko ɗayan ka dauko wallahi duniya ce ta ilimi duniya ce ta adalci ta gaskiya kuma in mutum mai jiru su ake kowa ya zamanto haka wani da ya waɗi wani har zuwa ga annabi ya ce ko sahabi kaza ya ce kaza ta kawo magana a daga tsaye da gaskiya ce zan ba ce ruwa zan ba mutane hadisai saboda wanda zan suna da da'ifa ko mazuwa da mazuwa ko mujalladi wajen ishirin mujalladi wajen ishirin ne mujalladi wajen ishirin ne kuma wanda malamai sun tashi irin magana wanda ba su tabbas an tashi kurum don wani wa'in wa da muka bambanta hadisi mai rauni ko na ƙarya wai zai yi mutane mutumin mutumin ƙware ne adali waliyin Allah ma da malaman hadisi su kaya ba su ɗaukar ruwa shi duk in gaske shi ya ce akwai wata matsala ko ya taɓa magana biyu ta canza magana ta kama magana biyu ya ce na ya ce kaza na ya ce ƙala na ya ce fa'ala kurin wannan kaɗai wani kalmar ta matsala can an ce fa'ala na mu ce ƙala wannan kalmar kaɗai da yawan manta ya samu matsala da musulci wani ya mai shi gini ya samu matsala kuna mu kalma fa'ala da kalama kalma ɗaya ka canza ta haka suna buƙatar mutum mai rike magana bin canzawa kwata-kwata ka ɗan ka samu matsala ka canza magana za ka kusa ka mahaifin ya zama za ka gini ai wa ce maka wannan aka tamka wannan hadisi ya inganta wallahi ka jinjina ba aiki aka aiki ne ba karami ba kuma iyaka neman gaskiya ne ma mutum kan ci ilimin hadisi zai san magana hadisi matsayin ilimin hadisi yan wani abin da aka ɗauko tun daga waɗannan malaman zuwa ganin su da sarma sai a ce gaba ɗaya wai a zubda haka ɗin suke wani shirme ne sai ƙur'ani kuna to wannan ƙur'anin shi allah kuna a kawai sun kwashi kuna haka nan ba kowa haka ɗauka ya karanta wani allah ya zaɓa ya aiki kuma wannan da aikokin ƙur'ani an sarko da a yi aiki da shi a yi aiki da abin da ke gaba ɗaya shi wani matan da Allah ya ko ya yi aiki ya rayu da shi in sallace ya yi in azumin ne ya yi in zaki komai an yi kuma ya rayu da al'umma ba shi da yakin ba su ma yadda ya aikin haka su ma suka yi duk suka yi rayuwa da gaba da kar gaba daya kurin tsaka rana ta ce wai duka a zubu da wai kurin kasar wani ba an fara da gada ma a akwai matsala ko rubu dole su rubu mutum ke zu dole abin ya zubu da gaba daya kurin ka zo a da magara shi ne ta yawan malamin najeriya ne ko da nije lemu ne ke cewa a ta tsaye dan kala kato na kaduna daban na kano daban na ko'ina daban ita ta dan musu da kowa kwa kama kama ne sai ka musu ko yaka yaka zo basu akibila basu da da akibila basu da akibila guda ɗaya babu sai ka na kano daban na kaduna daban na damagaran daban a damagaran ma hawa hawa ne akwai musalla guda biyar irin tamu akwai mai shidda akwai wani sallama ko addu'a zai kurin to zan ne ba mu dogara kama kama ne kama kama ne kuma bakamun bakamun rukula bakamun dudu bane ba nan dai Allah iya magana ne fa bi ayi hadisin ba ta da wata magana za ku yi imani bayan maganar Allah dole ku ayi misali imani ba da imani shi kuma wannan ayat ke da kuma take takwar ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
نعم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون معنانا متاني wai a kan meye suke ta yawan tambaya suke ta yawan tambaya lashe gaba ka amsa anin na ba'il azi suna yawan tambaya ne akan wani babban labari annabau na ce azibu wani babban labari mai muhimmancin gaske allazi na hunfihi mukhtalifun labarin allazi hunfihi mukhtalifun allazi hunfihi mukhtalifun labarin da mutane ke sabani a kan shi me sabani yan wannan saboda kiyama in wa ba ga dan adam babu wani mai muhimmancin ya kadari irin wani kiyama kuma duk wannan rayuwa da ake ba mun zo nan mun je ta muna kaza duk matsalar ba matsala ce ta tunanin can me ya zai wa kana a can me za ka sani don aiki a can don tashi hankalin wannan rana da irin abin da Allah ya da a wancan rana na na ni'ima da na azaba duk abin shine ma haka babu wani abu mai muhimmanci ga Adam irin wani kiyama to matsalar mutane Allah ya yi mu bayi miki gare shi yanda ya kama wannan duniya babu shawara kowa ba mai ba gaya maka wajen za a kaka duniya an shawara da oka da babanka ko kai ya maka shawara don zaka zuwa ka shirya zaka zo duniya haka kawai su ganka a duniya haka babanka ya ganshi a duniya haka kanka kowa kullum sai ka kafa shi a duniya kullum zaka a duniya kullum to wannan ba wanda aka shawara da shi to wallahi yadda ka ganka a nan duniya ba haka za a waye gari ka ganka a cikin kabari kuma haka za a waye gari ka ganka a hilin kiyama kun ka tashi kun ka tashi kana kana kana wani wani wani wani haka za a yi ba wanda aka shawara da shi to shi ne mahalicin shi ya tsara haka ta ɗauke da babu wani abu mai haɗari mai girman da suke wani kiyama sai ce suna ma suna ta tambayar juna anin nabai azim akan wani labari mai girma allazi hum fi mukhtalifun labarin da suke sabani tsakanin su wanda ce ƙarya ce wanda ce gaskiya ce wanda kuma iya nan da iya tsartsar iya shakka shi baina baina iya wa iya haka kiran ko mutane sun ka kashi kashi kan wani kiyama labari mai muhimmanci mai girman gaske a mutane ba su akila guda kan shi yace su alaka cewa da kalla sai alamu
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
na Allah ya tsawatarwa na kalla wata tahdidi ne kalla a sayalamun za su sani sun makalla sayalamun su mutane za su san sakamakon karyatar da wannan wuni da suke magana ke Allah ka ce wasu shirin wadda suke gawa magana kiyama gobe ta yi wa alam na ja'alin arabin ألم hada نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
in wannan Allah subhanahu wata'ala iya jajo hankalinmu ne ku duk wani mai shakka kan wani kiyama Allah ya gwada mana wasu ababe da Allah yake ne uzura da ni uzura ta Allah ku sai me haka bai kamata ku ga shakka ta zo ku ba mutu yace alam naj'al al-ard mihada shin ba mu ba muka sanya ƙasa ga ta nan zaman shuhuda ka sheka da gudu ka je inda kake so wannan tsari wa Allah ne wani jibala autada Allah shi ya sanya ma ƙasa tarakuna wannan duwatsu da aka bayar can ba shamika da wannan da aka bayar duwatsu Allah ya duwatsu zaman turke ga ƙasa wa khalaqnakum azwaja Allah shi ya halice ku ma'aurata doni namiji yayi buƙatar mace doni mace ta yi buƙatar namiji ومن آياته أن يجعل لكم أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها إذا بينكم ودة ورحمة على جهة يأتي آيوين الله ومن آياته ومن آياته يأتي آيوين الله يسن يامكم ما تاجب في جنسه ɗan wannan akwai cewa ka kasa ɗan adam kurin dole ya bi ban da iya yanzu ɗan adam namiji ko mace ya ce mashi ko mai sha'awa ba ruwan shi mace kurin ko ta ce mun haka mu da magara ko nijar mu yi ta ba ruwan mu ko maza kowa ba ruwan maza da mata kowa ta kai amma wata gariza ce Allah ya sanya ma dan adam ko haka ta ba da kai ko haka ne ko haka tsara haka Allah ya tsara ba da ka iya haka Allah ba dole kai sha'awar mace idan maka lahiya idan maka lahiya ko ka baka lokacin ba dole namiji ya bukaci mace ban da iya ba ba zan yi wani ba ita wata mace dole mace ta bukaci namiji wannan wannan ɗabi'a ce wata abin Allah ta yi tusa ma dan adam da sauran jinsi dole namiji ya bukaci mace wannan abin da yake ya kaji ka duk ilimin ka duk suka wucin ka haka haka Allah tsara wannan wa ta aya aya ce ta Allah to abin kenan Allah yanda yi so haka ke duba da kai dole ka dogara haka Allah tsara ka haka shi tsara kan shi tsara ku a mazan maza da mata maza da mata haka Allah tsara yace wa ja'alna nawmakum subata Allah sanya muku barcin ku shine matsayin hutu kuma kowa sai hikimar Allah yau ka wuni kana da ko kana leburanci kana aiki da kaji na kwanta kai barcin awa shida bakwai takwas kai kace kai kai kace garas ka kama kan ba ko kuwa jin da kai wahala in ka san barcin lahiya ka kwanta kai barcin can ka tashi kake shi lahiya da gogo ta aiki gogo ka huta wannan ni'imar Allah ce Allah shi zai wani abun a cikin ku sanya muku barci shine hutu waja'alna nawmakum subata Allah shi zai muku barcin ku hutu ne gare ku waja'alna al-layla libasa Allah ya sanya dare aka ce mun wani asiri kamar zaman sutura eh lokacin harkoki a harkoki da rana da dare zaman zaman sutura mana yana cikin ku a auren a kwanta a huta a laɓe a huta cikin dare waje allan nahara ma'asha kuma allah shi sanya rana lokaci lokacin rana lokacin neman rayuwa ne a harkoki a je a dawo a yi aiki a yi waye waye kuma lokacin dare a je a huta to wannan haka allah tsara abin ba tsara wannan wani bai tsara a haka allah tsara su tsarin shi ne wa bane na faƙaƙum saba'an shidada Allah dai shi ne ya gina a saman ku ya saman bakwai a saman ku wa ja'alna sirajan wahaja wahaja ma'ana Allah shi ya sanya sirajan wahaja ya sanya hutula mai haske rana din tsakanin mu da ita tahiyar kilo miliyon 150 yanzu haka ka tun gani wannan tahiyya kilometer kilo ba ba dubu ba miliyan 150 kana yanzu ganin zuwa yin kilo dubu ne sai dubu so dubu ake miliyan daya kun ba miliyan 150 tsakanin mu da rana sassan kasar zai kusa haka ne kilo tahiyya a madiban cikin kasar ta ba ko ina haske hau gashi nan ba ko biye inda za ka faɗi nawa aka biya fakatakin gidanka ta nijar ta ka faɗi ta haske gidanka wanda kun fara fara ko ake sha bayan ni'ima da take cikin wannan haske da muke samu a wannan hutula mai haske ta ce rana duk wani abu tana ɗauka a ta wata daga muna samu haske ne daga daga haske rana ya fita tana abu da ba cikin muke ba a takaice dai wannan ni'ima ce ta Allah ya tanya muku hutula mai haske cikin sarajen wahala wa an zalla min al-musirati ma an sajjaja shi dai Allah yace muka sabakar muku daga cikin gidigije muka sabakar muku da ruwa mai yawan gaske fana na yan uwa me ya ake al-musirat mu mun yi imani tuni da jimawa daga cikin girgije Allah na gama iska cikin iska Allahu alladhi yursilu riyaha fatasiru sahaban fa yusiru fi sama kayfa yasha ويجعله كتفا فترة وقت يخرج من خلاله التي التي شينه يسن ريا الله شيك هذا اسكوكي kaga da aka zawa ga wasu suka ana yake cewa kaman wato ka mun kawure suka ce suka daga Allah ne ba ba kawure bane ba kai ne jaji zama Allah ga ruwa ba yake ce wai daga an ce a turanci ai su kike gamuwa sai da wani ce gamuwa a san ke ce ganin kun kawure ko sun ce wai ko wani ne ba wai suka ce gaba shi a Allah ne haka Allah tsara kan shi Allahu alladhi yursilu riya fatusiru sahaban ita take zama ta barbar hadir ta barbar hadir girgijan haka Allah ce sai muke fi zama ya shuɗa hadir wannan gashi a sama daga an shuɗa hadir ko ina gashi da bau ko ina ya kilo da cikin rasa cikin hadiri ta waje alu kisafan kuma Allah zai sai wannan hadiri ka gashi jiga-jiga ka gashi guntu-guntu gida-gida sai Allah ce fatalawa daga ya kharji min khalali za ka ga ruwa iya hauta daga cikin girgijan dan wani tsarin hadini tsarin Allah ne Allah tsara ta wannan iskoki da suke tashi haka Allah tsara ya gama iska da iska ta tashi da sa'aman iska mai tarihar da waƙi Allah ta wani ke rihar da waƙi mai da waƙi riya iska mai barbarar juna tun abin da zai zama addini akwai shi barbarar gamo iska iska da baka ba in gana da kilmati zai ga ruwa a baya ya zuba wa ko da zuwa ana tare ruwa nan ma na tare shi ko ruwan kilmati ko ne wata ko gina suka mu to wanda iska Allah ta Allah tsara kai shi wanda kuji Allah ke dama a sama sai hada sai ta barbar juna sai ta kuma hadisi wani sitar ne wani kada abu abin da ya kudu ne kaga cewa kan hurci ne aka wasa kan hurci ne aka cewa wannan ruwa ga ga dake wa haka Allah ya tsarin Allah ne yadda ya tsara in za a yi ka ya ga mutum mutum da miji kwai ta ga miji wai wai haka Allah tsara shi ma ruwan ga dake shi bana bana ba duk tsarin Allah ne Allah ya tsara kan shi amma tsari ne da Allah ya ba wani bai shiga maka haka Allah ya tsara hadin ta hanyar su suke gamuwa Allah hada su kuma ya zubar da ruwa da cikin girgija yace wa anzala min al-musirat ma'an sajjaja muka sabakar daga cikin ya al-musirat ma'ana girgiji muka zo da me muka sabakar da ma'an sajjaja da ruwa mai yawa man zai ka tashi da girgiji tashi da cikin girgiji ya wuce hadiri wannan baka yi sabon ruwa cikin hadiri ka ina baka sanin ilimin da iman da Allah sai ka san sanin hadiri idan za ka ga hadiri da ya bi kirin ko wallahi ya bi kirin anan an ga jaratarwa baka samu ruwa cikin haka kwashe ruwa babu kun wata take kullum ruwa ko a daga cikin hadin Allah shi da kullum sai ka zubo wa kun su ya zubo wa zai ka jirgi ya tashi da hadin yau ko ba gaiwa ka san mutum hadin ya san ku na ruwan ka ga ruwa cikin ruwan a wannan tsarin da Allah ya gama daga cikin hadin ruwan ku ne ruwan su ku ne ke faruwa ku ne ke faruwa daga cikin hadin wannan sarkowa ta kasa zubowa ta gare ku tsari ne ba ruwan da a yawon tarki na ka tara a sama yake yi kwan zai zaba a ba tarki ba ne ba hajji ne ko hajji ne iska ta jini iska ta kwan inda ka san hayaki ya kai ta hayaki ya sama kai kuma wani gama ya tafiya shu ya tafiya shi ba ruwa ne hajji ne hayaki ne amma daga cikin lalace fatalan wadda ya kalli jirgin halali sai ka ga ruwa iya fitowa daga cikin wannan tsakanin wani girgijan mun yi daga cikin kudura Allah tsari hikimar Allah shi wannan wa an tuna min musulatin ma an sajjada Allah ce muka saukar daga gilgije muka saukar muku da ruwa mai yawa duk wannan rage hikimar Allah ce duk ku rage bi habban wa nabata daga wannan ruwan muke gudo da tsoro nan an ce habba fata da mantara a wannan hatsi dawa gujiya wake shinkawa sun habban wa nabata da sauran tsoro ciyawoyi da sauran shukoki gaba da daga dai wannan ruwan Allah yake fito da wannan tsoro na abincin da zamu ci da dabbobin fatalakun kowani al'aniku ya ce wajen natin alfafa haka da wannan ruwan muke tsoro da garake ko kurma aka ce nata alfafa garake masu girma ima ka ce kurmi ko garake da masu tsawo mana masu shinkoki masu girman gaske tun da daga wannan ruwan ne allah ya tsoro da su lalata ce gaba inna yawmal fasli kana miqata يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
حسبك Allah kai mu gurin sha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته